ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha biyu ga watan Rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da 24 ga watan ɗaya miladiya shekara 2024 in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasinmu na 21 daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna kitabul akhdari taken karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka dai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai a gurguje idan uwa ba su manta ba satin da ya wuce mun karanta inda malam yake muna bayani wa yajibu alaihi ya zama wajibi ga mutum baligi shine ko da abin da zai so ya so shi dan Allah abin da zai iya ki shi dan Allah abin da zai yarda da shi yarda da shi da Allah ko abin da muke bayani na karshe shine muke wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya zama lallai ga kowane mutum wanda yake baligi musulmi ya rinka umarni da kyakkyawa ya rinka hari da mummuna wanda mun ba da musallai da yawa wancan satin da ya wuce mun karanto hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ga abu mara kyau daga cikin ku yana da ikon canzawa ya sauya in bai da iko yayi yayi wa'azi in bai da iko ya kyamaci abin ga zuciyar shi annabi yace shine mi mahi rauni a cikin imani muna fahimta ko wanda muka sake kawo musallai kan cewa yanzu da za ka shigowa cikin gida ka ga kanin kana sauraron waka kana da iko ka hana kanin ka ya saurari waka ko ba haka nan ba da za ka shigo ka ga babanka yana sauraron waka za ka amshe portable in ka ce kawo mana kumiya za ka amshe sai dai ka yi wa'azi ko ba haka nan ba haka kuma da za ka shigo cikin gida ka iska matarka ta kunna wani abu a tele tana kallon wanda bai kamata ba kana da iko ka yi mata nasiha ka sauya mata wannan abu ko ba haka ba mun dai ba da misalce misalce a gurguje kenan mai son cikakken ƙarin bayani zai iya komawa kan wancan darasin da muke baya malam yace hal yahil hal yahil lahu al-kadhib shin ƙarya ta halitta ga mutum baligi wa ashbah wa ash ba'u miyane wa ashbahu min al-kaba'ir da kuma abubuwan da suke shigen ceceniya da haka suke kama da haka na daga daga cikin manyan-manyan zunubai sai malam yake jawab wa ya harumu alaihi alkazibu ƙarya ta haramta ga mutum wanda yake baligi wal ghibatu da giba wal namimatu da annamimanci wal kibru da girman kai wal ujubu da riya ne wal ujubu da jiji da kai wal riya shine da yin aiki don wani a gani yake cewa menene was-sum'atu wal hasad wal bughd wa ru'yatul fadl ala ghayrihi wal hamz wal lamz wal abasu والسخرية والزنا والنظر إلى أجنبية والتلذذ بكلامها لليلة أو كيكرات وأكل أموال الناس بغير طيب النفس والأكل بالشفاعة أو بالدين وتأخير الصلاة أو أو أوقاتها بجين كرتن لصلى لا حول ولا قوة إلا بالله kaji abubuwan da malam ya gano sai ya faru da wasu abubuwa rabka rabka wanda suna daga cikin abin da ake ce makaba'irar zunub manyan manyan zunubai sai malam ya ce ni wa ya harimu alaihi kazibu ƙarya ta zama ni haramun ga duwan wanda yake musulmi addinin musulunci addini ne wanda bai yarda da ƙarya ba kamar yadda za mu zawa mu ji kuma ƙaryar ma akwai lokacin da take kamawa mutum ya yi kuma musulunci ya halitta mishi a gulguje sai malam ya ce ƙarya da giba da kuma annamimanci malumai sun tattauna kan menene ake ce ma ƙarya suka ce abin da ake ce makarya shine khilafu sidiq duk wani abu da ya saba ma gaskiya to ƙarya ne muna fahimta duk wani abu da to duk abin ne in dai ba gaskiya bane ba to ƙarya ne sai ka ji mutum yayi bayanin abu ka ce wannan ba gaskiya bane ba sai ce to amma kamar menene cikin mutanen mu sai mu ce magana sai ka ce ƙarya ce sai a ce ba haka nan ba sai ka ce gaskiya ce a ce a'a ba gaskiya bace amma ba haka nan ya kamata ka ce ba ya kamata ka ce a shi ne ka yi shuwa-shuwa cikin bayanin ka yi mata kwaskwari ma to ka ji duk abin da ake ce makarya shi ne ni saɓanin gaskiya suka ce wa huwa ikhbaru an shay'in khilafu ma huwa ma al ilmu bi haqiqatihi wa waqa'ihi shine kaman eh ka bada labarin wani abu saɓani yadda yake a haƙiƙance ko a ilmance ko saɓani yadda ya faru wasu sun yi faɗa gaban ka an kashe wani da mari ko da aka zo aka tambaye ka wani la ka ce ka inna lillahi ka ji marin sai da kunne na ya tushe ko ba haka nan ba ai mari ɗaya ka ce biyu aka yi a zo ana ba da labarin abu ka yi ƙari ko ka yi rigi duka wannan shi ake ce mami ƙarya wanda insha Allah ta'ala za mu yi bayani kan ƙarye da kuma alghiba me ake ce magiba suka ce shine an tazkura akaka min wala'ihi bima fihi min al'uyub ka ambaci dan uwanka da wani abu wanda yake yana da abun amma kuma a bayan idan shi na daga aibin shi muna fahimta yanzu misali abokinka yana da katar kai sai an zo an zanna ko ya bada baya sai ka ce kai amma wani Allah ya shi ya da mishi kai wai malo kenan kai sai misali da wasu abubuwa makamanta haka muna fahimta wannan ba daidai bane ba ko kace a shehin wancan da kiran musulun kana aibata shi da wannan abun kai gulmar shi ko kace yin wancan mai katan bakin misali abu ne wanda yana tattare da shi dan wannan abun kana gulmar shi ne malumai sun tattauna sai dai in a babin kwatance kama a ce kalli wani makahu ga ya can ka yi gulmin shi shi ne ake ce mami ba'i amma yanzu sai a ce ana kwatance sai a ce in ka je wurin wancan makahon ka gani ba da niyyar kaskanci ba ba da niyyar aibi gare shi ba malumai suka ce wannan yana halitta ko ka ce kalli wai in guntun mutana wanda in mutunan ne ya zo gaban ka kace ni kace ba lallai ka iya maimaitawa ba kuma ko da abin ne shi ne muna fahimta wannan shi ne ake ce ma riba ko kuma mi mutum ya yi laifi mutum ya yi laifi sannan duk inda ka zama kana ambatan laifin ko ka rinka gayin laifin bayan idan shi kayi gulmin shi ya aikata laifin kamar yadda za mu zauwa mu ji labari eh mu ji bayanai daga hadisa annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kuma abinda sai ai malam yace mi wan namima da annamimanci suka ce abinda ake ce ma annamimanci da yare na larabci shine mi ai alkitaba ko kuma annamimatu sautul kitaba wa qila as-sautul khafiy min harakati shay'un wal jam'u an-nama'im annamimatu an yanqulu al-insan dhikran qabihan an shakhsin ila shakhsin suka ce abinda ake ce ma annamimanci shine wani magana karami ko kuma mutum ya ciro wata magana ta wani ta aibi ya liƙa ma ɗan uwan shi muna fahimta kamar yanzu misali a ce a cikin unguwa wani ya aikata wani abu kai duk inda ka zauna sai ka rinka yawo kana gayin aibin wannan mutumin ya aikata wannan abu to in kai kai gulmar shi wata yarinya a cikin unguwa ko Allah ya jarabe ta tana lalata ko to har in ka tahi kai ni duk inda ka zauna wancan iska ce duk sai ta ida karuwancin kai bala'in zunubi ne tattara gare ka tana aikatawa ba ba ta aikatawa ba bai dace ka yi gulmatta ba ko da tana aikatawa in kuma ka ga abin da ba shi ba ka yi mata kazani asali mutane ba so yawo da wannan magana shine ake ce ma annamimanci muna fahimta to a gulguje sai mu je kan gaban mu na farko shine abin da ake ce ma ƙarya wanda ƙarya tana da haɗari a rayuwa tana da haɗari ƙwarai mutum bakin shi ya saba gayin ƙarya wanda ana san duk abin da mutum zai yi ga gaskiya duk mutumin da ya saba da ƙarya za ka ga ko da ya kai shekara miliyan a rayuwa zai ci gaba da heso ta ko ba haka nan ba akwai wanda za ku ga kun taso da su tun da yarinta gashi mutum ya mallaki hankalin kai shi har ma wata kila wani yayi arme da gaske amma har yanzu bai bar ƙarya ba shi yasa annabi kamar yadda za mu zuwa nan muji yake muna ka shedi da wallahi bi ƙarya yace duk wanda yake ƙarya ya ci gaba da ƙarya to Allah zai rubuta shi maƙaryaci a wurin Allah shi yasa zaka ga a ɗabi'a wanda Allah ya halicci da Adam zaka ga ba babu ƙarya ciki ka nemi yaro ƙararrami in ya aikata abu in ka cewa ya aikata zai ce ma shi ya aikata kafin ya iya munafici ko ba haka nan ba ka tangane shi da mari ce ma shi yayi yana kuka ne amma bakin da yazo ku yi hakuri musamman uwaye mu mata ya abta wata banna daga an zo sai a ce kaka ce ma babanka kai kai ko ba haka nan ba to kaga shi kenan daga na an fara dora shi kan wani tarbiya wanda yake ga shiga kamar shi ko kuma mai yawanci kaga uwa ta ja danta ko diyarta sun tahi gari sai ce amma in babanki yake da ina da ina muka sai ki ce wuri kaza kawai muka sani me take tana koya ma irin nata ƙarya wanda musulunci sam sam bai yarda da ƙarya ba kuma duk musulman da ke ƙarya ya san ya haɗa cikin manyan manyan zunubai kuma Allah ya mishi tanadin azaba wanda take mai girma matuƙar bai tuba ba wanda wannan ƙarya ta kanka kashi kashi in wani ne kama ƙarya ha ba za ka ɗaga baki ka ce astaghfirullah Allah ya hima ba sai ta koma ka roki ya hiye shi kaga da duk mutane suna kiyaye wannan aida sun zauna lafiya ko ba haka nan ba shi yasa a rayuwa ko ka hito tsaye ka bata da kowa in dai kan gaskiya ne ya zama na daga an yi magana a cewa na wallahi shi kan gaskiya shi sai dai a yi mishi abin da za a yi mishi amma kaka saba da kwane-kwane da mulahi ta mulahi wannan yanzu shi ne yawa cikin rayuwar shi yasa ka ga rayuwar babu albarka Allah kiyaye baki daya shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilmi kakka kuskura kai wata magana face kana da ilimi kan wannan magana duk abin da zai fawa daga bakinka Allah yake inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah yake kaga ji da gani da Allah ya baka duka sai Allah ya tambaye ka nan da su duk abin da zaka magana ya zama na zaka magana ne kan ilimi kan yaqinin abin da zaka yi in ka ga abin da baka da ilimi kan shi ne kai kai ƙarya ko ba haka nan ba larabawa suke cewa alfaqil shay'u la yu'tihi ko matsiyacin abu wanda bai da abu ba zai ko ba da shi ha abada ba ko ba haka nan ba kenan duk abin da zaka magana ya zama na kana magana ne na ilimi haka Allah yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yake ni eh yake cewa ad'u ila Allah ala basiratin ina kira ka azo abota ma Allah subhanahu wa ta'ala alani ala basiratin shine akan ilimi da dalili shi ne ake ce ma'arjiman ko ya zama da duk magana da za ka yi kayi tanadin dalilai kayi magana ne na ilimi duk inda aka ji magana za a ce kai wane ya yi magana ta ilimi muna fahimta kenan kaka kuskura duk abin da ka jahilta ka yi magana kan shi wanda yana ɗaya daga cikin yawa daga cikin malamai sun haɗawa cikin wannan musamman wannan zamanin daga abu ya faru sai malami ya kafa kamara ko daga ya zo wurin karatu ya taɓa ɓatu ba tare da ya binciken magana ba sai an zo an yi bincike sai a gano abin ba haka nan bane ba sai kuma yanzu kuma ya dada ko ba haka nan ba ku dai kalli kan koluna abin da ya faru ko a da kuma abin da ya faru kwanakin can baya nan garin kan wasu malaman da suka zo suka yi wata magana ba tare da sun duk magana da za ka yi ya zama na kana da confidence kana da yaƙinin ka abin da za ka gayi kuma duk inda aka kai ka inda gaskiya ka gani ka ce haka nan ne sai dai a kashe ka kan wannan shine izza gari ka shine mutunci kakka yi magana ta ilimi daga an gwada ma masu kaki sun tsare ka ko sun fara bugun ka ka ce ka gano gaskiya a can damun ba kai bincike ka yi maganan ba ko ba haka nan ba kenan dole in za ka magana ya zama na ashe kana san menene zai yi tawa kuma ka san wannan magana da za ka hitowa daga bakinka sai Allah ya tambaye ka ita muna fahimta ai ko haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya ai duk abin da za ku ku rinka kwatanta gaskiya cikin wannan abu duk abin da za a yi cikin gida za ka ga akwai wanda cikin yara akwai wanda da gaye magana za ka cewa tun da dai wane ya gai kawai gaskiya ce ko ba haka nan ba amma kuma akwai wanda ko gaske ya gani za a cewa ƙarya ce ni yasa saboda Allah ya riga ya mishi kashi na makaryaci ne za ka ga cikin mutane akwai wanda daga ya magana kai wurin wani kai bi kai da Allah bari sai magana ta tabbata sai ake wallahi nan kowa ne yazo yana ba da labari mu mun ma yarda da abin da yake gai ba me ya janyo haka saboda makaryaci muna fahimta yan uwa kenan mu rinka kusanta gaskiya cikin ayyukan mu duk abin da zamu mu nuna musulunci mu rinka aiki da gaskiya shine mi shine zai sa mu samu karɓa wurin Allah subhanahu wataala shine zai sa mu tsira da mutuncin ma'aurin mutane yau duk mutanen da kama ƙarya so guda a rayuwa baka da mutunci wure shi ko ba haka nan ba menene ke sa hawa ta alman miki na mutuwa ka je nema alman kai ta heso mata ƙarya yau ka ari kayan wani ka tayi da su jibi ka ari na wani ka tayi haka haka haka sai an zo sai ta gane ashe duk bula ce ba haka nan bane ba ko kuma daga tace abu ka ce a kai ni da biki san wane baban mu ba ka yi doka ta miƙawa sai an yi sai ta gane duk ƙarya ne ko ba haka nan ba wallahi mu kiyaye musamman ne ma'arji in kama mace ƙarya wallahi ba yadda za a ta ƙara ganin ka da kima ko tana zaune da kai jiya da ta yi girmama ka in ta tuno ƙaryar nan da ka hesa mata haka kai ma in ta ma ƙarya sai da aka yi alman sai ka gano ba haka nan ba ne za ka ga balar ɗinta ya rage wurin ka ko ba haka nan ba ko da abokinka ne ma bayani sai da aka zo sai aka ga abun ba haka nan ba sai ka ce wane aka yi ka mana haka kuma daga ranar nan duk abin da ya zo ma kai shi zaka yin bincike sai ta Allah ya ce ya ku masu imani idan wasu mutane musamman mutanen banza in ja akun fasiqun bi naba'in sai Allah ya ce fa tabayyanu daga mutum ya ce ma wai ashe na ji an ce wani yayi kaza wani yayi kaza wani wa eh haka ne an ce sai ka ce to Allah ya kyauta sai ka kira wani sai ka ce wani mai ta abin da kake da a ce aishi wani munafiki ne kuma alhali kai ne kai daidai shi wancan wanda ya kama gulman shine munafiki ko ba haka nan ba duk wanda ya zo ma da gulman wani in dai ba ka bincike Allah ya ce wallahi an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin zaka iya tunkarar mutane da magana yanzu dai ku kalla lokacin da bazum na mulki aka ce bazum ya kawo shinkafa daga Algeria ko daga ina za ta yi ta jikka na wani jika uku uku ko haka mutane suka yi ta yada magana za ka ga mutane suna tura sama wanda duk wanda kama magana sai ce shi ma ya ji ne to ka ji abin da baka tabbatar ba dan me ka ba da labari ƙarshe aka rasa shekawa ina ta mallaki ko ba haka nan ba yanzu da Allah duk wanda ya turo ma wani labari sai ka gano ƙarya ce wani irin kallo za ka yi mishi kine uwa mu kasance tare da tare da ni masu gaskiya kuma mu rinka kwatanta gaskiya shi yasa sai Allah yake inna ma yaftar al kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah Allah yake ai masu kirkirar ƙarya su ne wanda ba su yi imani da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ba duk wanda kaga yana ƙarya ko to yana shakka dangance da cewa wai Allah zai yi ma bayan shi hisabi mutum ya laɗe ya je ya ci mutuncin mutane kuma kan ƙarya alhali shi karan kan shi ya san wannan abun ba gaskiya bane tsari da ni ina son ya samu karɓuwa wurin mai gida ko ba haka nan ba a ma'aikatu za su ga aji a ce ai wani wani ya ce kaza ai wani kaza su kuma mutanen yanzu mai kawo musu gulma shine masoyi duk wanda zai zauwa ya ce wani kayi ba daidai ba ka gyara wallahi in kana aiki ko ka kwatanta gaskiya cikin aikinka ko bayan ka tafi an ce ba a taɓa nisan irin wani a wannan ma'aikatan ba amma irishin gaskiyar ka tafi jikin an taro labarin ka sai an ebe ma albarka ko ba haka nan ba kuma duk abin da ka kwasa sai ya ƙare ka san da Allah to kenan kun ga mu kiyaye kirkirar ƙarya duk wanda ka ga yana kirkirar ƙarya Allah ya ce ai wannan ba su yi imani da ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisi babban sahabi hadisi ibn mas'ud Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda yake cewa kala lalle annabi ya ce inna sidqa ya hadi ila albir kun ga ita gaskiya tana tsora ta saman kan hanya na kyawawan dabi'u kun ga ita gaskiya tana kai ka zuwa aljanna haka annabi ya ce mine ne yace wa innal birra yahdi ila aljanna wannan kyawawan dabi'un za su dora ka zuwa ina zuwa hanya aljanna yace wa inna rajul kun ga mutum ya rinka yin gaskiya ya ci gaba da kusanta gaskiya har sai an yi kashe wurin Allah wana mai gaskiya ne to shefa za ka ga irin wannan mutanen daga su yi ma magana kana ji gaban kana karkarwa kuma suna zoma da magana saboda Allah bai kunyata su wata magana ko sun dauko ta da kuskure sai Allah ya tabbatar da labari yadda suka bada labari saboda Allah ya riga ya musu shaida gaskiya ne su wannan mutane to da Allah ba akwai dadi ba Allah ya rubuta kai ne gaskiya ne wurin shi ha daga an yi magana a ce kai lewa ne ya gai wallahi kwantar da hankalinka wane bum taba sanin shi da ƙarya ba annan Muhammad sallam da ya tara dan yace zai musu wa'azi yace yanzu in nace muku ga makiyanan sun zo su kawo muku hari in nace muku ga bala'i a bayan gadokin kun yarda kuka ce me zai hana yarda ai ba mu taba sanin ka da ƙarya ba Allahu akbar mun kuma wani akalla aini wani ya so bakwai sai kada ba rayuwa yanzu da ƙarya take tsayya kuma ka lura fa duk wanda yake ƙarya a rayuwar shi sai ya wahala sannan duniya in ka ce ni na fi ƙarni in ci abincin da aka dafa gidanmu za ka ga kana wahala a rayuwa kuma kai ba ka da halin neman makanka abincin ko ba haka nan ba ne ba in ka ga mutum da kaya ka ce kai ma sai ka sa wancan kayan ba ka kai ka sa ba za ka wahala bahaushe ya ce in baka da gashin wance in baki da gashin wance kake ce sai kin ci tsan wance ko ba haka nan ba kaga abokinka da abu in kace sai kai baka da halin wannan abu wallahi zaka wahala ne kuma karshe ba lalle ka samu abin yadda yake ba kuma ka wahalar da rayuwarka a banza amma da kai hakuri a matsayin da Allah ya aje ka kai ma gobe sai ka kai wannan matsayin mutum bai aje ba bai ba wani ajiya ba amma ka jira shi shi aiki ya ya yi karin kaza ya yi karin ko da la bai dafa to ma na sadaka yake ci tuwon sadaka yake ci mana amma sai ya ce a shi yasa ko wallahi in dai muka kwatanta wannan gaske za mu zama lafiya shi kenan kawai ya zama na rayuwarka baka da ƙarya za ka iya mu'amala tare da kowa kar ka ɗauki kanka kai wani ne in yaro ya zo ka yi ma'amala da shi cikin girmamawa in warin ka ya zo haka in na sama gare ka yi kar ka taɓa nuna mutane aike kana sama gare su akwai wanda cikin mutane in ka zo ka miƙa na hannu za ka ga yana tsantsanin kai ya za a yi gaisa da kai kayan ka ba su da guga shi na shi da guga ku rika hauka ne halin osho gare ka abokin ka din ka shadda sai oshan ka ka sa shi ne riya asiri gare ka kanka ki bashi ka ce kai ma sai ka ce zaka sa kanka uku ne karshe shadda ka ta kode kuma baka biya bashin ba in mutum ya kasa hakuri ya kai ka a miƙe ka to kaga ka sa kanka mi ƙarya tun duniya kenan sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga ina yi muku kashedi da ƙarya wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur kun ga ƙarya tana sa mutum ya zama fajiri mutunan banza shi kuma wannan fajirci ba inda yake kai mutum yahdi ila an-nar sai zuwa wuta annabi ya ce wa inna rajula kun ga mutum zai yi ta kwatanta ƙarya hatta yasubu inda Allah kazzaban har sai an yi kashe wurin Allah an ce wani dan gidan wani makareci ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi akwai wani a rayuwar shi gaskiya kaɗan ce shi yasa za ka ji uwayen mu sai su ce mana tun da kake ka taɓa yin an ce gaskiyar mutum ta ƙare haka wa ƙarya hore take ba ta iya sai a ce to yau dai wani ƙaryar ka ta ƙare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to dan ni babu kwatanta gaskiya duk abin da kaga wani yayi ba daidai ba musamman yaro yana karami ka kira shi ka ce kai ka ga gaskiya ko da zaka asara rayuwa ka shine yake ma mutunci shine yake ma mutunci ɗaya daga cikin magabata yake cewa ka ga gaskiya ko da zai sa ka ji kunya a duniya ko da zai sa ka yi sila na ka rasa rayuwarka ya ce ya ke ma alkhairi da ka yi rufa-rufa a wuce ka je gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba ka abin da za ka tandawa ba. Mutum ya zo ne ma alme gidanka sai ka ce to iya ta wancan da kake kallo nan gidan tare na kowa. Eh, amma a u binciken ɗiyana ai ba kamar wance wance u kai ta sheko mai ƙarya sai ya ne sai gaba haka nan bane ba sai ce ashe ba wanta ma mutanen banza ne ku duka kenan yayi ya rena ku amma wala na san mutanen da aka zo wani magajin mu ne aka zo ne ma alman ɗin shi ce ka ganta can amma hau kake ya ce da hankalin ɗaya ce ba ta da hankali ba ta da nutsuwa ya ce zargin cikin bala'i gare ta sai abu ya yi ta cinta ba ta gaya ma kowa sai in mun gano mun ce wancan kaza ce yace abin tana da gaskiya ba ta ma ƙarya kuma tana da kunya kana son ta haka yace to dan Allah dan ya je ta yi mai hauka gidan ya ce mai ruta saboda mahaukaci ya ce ba shi ce mahaukaci yake so ba ko ba haka nan ba za ka ga yanya tana hama da matsalolin aljannu ka zo an yi aikin ruha-ruha a yi ba ita haka nan wallahi zalunci ne kai ta wahala sai ka yi ta ce ai mu mu san da wannan ciwon ba kuma ƙarya suke yi sun sani to yanzu iyaye ta ce wallahi ina gidanmu ma na ɗayi kaza an dai mun magani ne na warke ko abin ya kwanta wani irin kallo wannan sarkin naku zai muku kallon mutanen banza zai muku shi yasa to kun ga wannan gaskiya in muka kwatanta za mu jin daɗi tun a rayuwa tun a rayuwa duk wanda ya zo mu'amala da kai ko wani naka kai kokari ka gaya mai hakikanin abin yadda yake in ya ji daɗi in ma bai ji daɗi ba ɗaya daga cikin magabata yake cewa in ka zo wurina zan kokari in gaya ma gaskiya ko ka ji daɗi ko kaka ji daɗi daga baya kai da kanka in ka gano gaskiya ce na gaya ma sa mini addu'a ce ba zan taɓa ma ƙarya don ka so ni ba ba zan taɓa ma ƙarya don in samu gindin zama wurinka ba to a wannan zamu tattauna gaba kan cewa menene mutum ya tashi neman armi sai zo wurin ka yace wani naga tare kake da wani da Allah ne halin wani kake ce wani kaga halin shi aka tambaye ka ko kake ce to shagon shi da kilake shi ta bi ra'ayi na ruwan ka da shagon shi ko ba haka nan ba hali aka ce sai ka ce gaskiya ni dai sanin da na mawa ne mutunan kirki ne in mutunan kirki ne in kuma mutunan banza ne sai kace sabin din sanin da na mawana mutunan banza ne saboda mi sai kace saboda ka ga ya mu'amala da wani ya cuce shi gabana ni ma ya cuce ni ko na gan shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma in ma magana ta binciko daki ka je ka ce ni na gai to kuma a haka in wani an je neman almaɗe shi ya zo a ungoku ka ji labari bai tambaye ka ya halin wane yake ba kaka sanna shi ka ce wallahi yace ya ta kuɗin iska za ta arme ko ko ko ya yi kowa lalacewa a maraɗi haramun ne ka je ka ɓata shi wannan wurin tunda ba a tambaye ka shaida ba da sun bukata su ne za su zawa su ce ka gaya musu a lokacin ne ake bukata ka gaya musu gaskiya shi ne Allah ce wa aqimu shahadata lillah ku ba da shaida saboda Allah zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir shi sa annabi yace mai sharru mu shine wanda aka tambaye shi shaida ya boye wani yace mai sharru mutane shine wanda ba a tambaye shi shaida ba kuma ya bada kaga wata yarinya ba mutum ne kirki ba ka santa za ka arme ka je ka sanda wanda zai arman naka ka babbata ta ba daidai ba ne ba me ne naka ciki ka sani sula wannan yarinya ta su ba a balle yanzu duk shegantakar da mutane suke zargi ne ake yi wane ka taba gani da shi da mace da namiji suna lalata dan ka ganta tare da wani yuha wanda da shari'ar musulunci kai innan sai amma buyara tamanin saboda kayi kazari to duka ba musulunci ake ba kenan sai a kiyaye wani me ka sani game da wani ko an tambaye ka menene halin yan gidan su wani to nan ne zaka bayani kaka ce kuma shi kun gane amma kuma ai bai da alaka ka zo ne ma san ka je ka nemi su wani ne yan gidan nasu kamar yadda abubakar wani magana da ake dangantawa gare shi kan cewa yace duk in mutum ya tashi arni in mace ce yake ya kalla danginta su wane ne in gidansu magajinta da kallanta ya kalla wace ce mamata ce insha Allahu iyanka sai sun ita sai ta nuna ma halin mamata iyanka kuma iyanka za su ɗauko halin danginta ne saboda za a rinka ɗauko iyanka ana kaiwa gidan danginka su za su rena koko in kuma namiji ne ka kalla wane ne baban shi zai ɗauko wani ɓangare na halin baban shi ne sannan kuma shi ma ka kalla su wane ne dange shi iyanka za su iyanki za su ɗauko wannan ɗabi'u saboda mai ai muna kai iyan molin kakannin mu ko ba haka nan ba su wane ke kula da su kannan mu ko magajiyan mu ai suna kallon abin da suke yi ko to Allah subhanahu wataala ya datar da mu kenan za mu tattauna bayani ko bari mu shi a gurguje akwai ƙarya wadda take haramun ne a musulunci akwai ƙarya wadda take halaka ne kamar misalin ƙarya da take haramun malumai suka ce musamman ka yi rantsuwa don ka cuci ɗan uwanka musulmi musamman ka yi rantsuwa don ka yaudare shi ka cinye mai kuɗi abin da muke yanzu ko mutane ba su mai da rantsuwa ko ni ba wanda shi ma rantsuwa mun yi bayani ko sai kuma ƙarya wanda wuraren da ta halitta ko da makamantanta misali ka ga wani suna faɗa da shi da wani malamai suka ce wannan ƙarya ita ce ake ce mami ƙarya wadda take za ta iya zama mubah in kayi ta kamar musahabi ya ɗauko makami suna faɗa shi da wani yake ba ka ga wani ba ka ce ban gan shi ba kuma ka gan shi sabida ni zaman lahiya mun gane sai kuma mi ƙarya wadda take za ta iya zama halak kamar da aka yi bayani shine dan ka sulhunta tsakanin mutum biyu wasu suna gaba ko tsakanin mata da miji ko kuma mi lokacin da ka shiga wani bala'i wanda yake rayuwarka tana cikin haɗari za ka iya kubutar ƙaryar nan za ta iya sa ka kubutar da rayuwarka kamar yanzu misali namiji ya halitta ya yi ma matar shi ƙarya jami don gyara tsakaninsu shi ma ba kowace irin ƙarya ba ka wani ya kakkaɗo kunnuwa ya ce ashe akwai shararuta kwanan nan a ba haka nan ba ka taɓo ta ta yi fushi ta yi kumburi ta yi ta huska kai ne ba ka da gaskiya sai ka biya wurin wani mai shago ka ce to ka dai san in ka ruha mu na asiri kai ma Allah ya ruha ma go to yanzu abin da nake so ka taimaka wancan atohi guda uku nake so ka bani ba ba shi ba in je in gwada ma matata ta zaɓuwa da ta mutu sai ka ɗauko su ka taho da su ko da ka zo sai ka ce to kewaran ke daɗi zaɓa in duka uku ma kike so za a baki ai ba wani abu bane ba sai ta ce duka ukun take so sai ka ce an baki ta ce ba za ka kai ɗin kika ce a akwai wani tela da na sani ƙwararre in ya miki ɗinki ina ai ba ki ganuwa sai ka ce yanzu kawo mejir sai ta kawo mejir ɗinta sai ka ɗauki atawohin nan ka ce to madan dai cikin atawohin nan ina ji ba a samu wadda ta mutu ba in kuma kana da hali za ka iya siyan mutu guda sai bayan ka mai da mushi sai ka ce to mun ɗauki ran da da tela ya ce muna rana irin ta in je amsa rana irin ta kai ka san me ka shirya kana shigowa sai kai ta kumburi lahiya ce raina ya ɓaci in san telolin nan ne na wannan zamanin wallahi in je in yi ta jiran shi ya bani randebu wai mutanen nan ya ƙi dawowa shago sai na turo mai convocation a abin da ya kai haka ba kai ma to za ta fara baka hakuri amma bar shigo bana koma haka haka ƙarshe da haka kai ta saki magana kaga in kana da hali sai ka ce da kallon wannan kwamfalan guda aka samu tela na ina ji ya ciye kayan shi kenan an zauna lahiya saboda ni ta ɗauki lokacin ka taɓo ta to kai abin da za ka kyautata mata har ta huce ko kuma wasu mutane guda biyu suna gaba tsakaninsu ba su shiri tsakaninsu nan ma za ka iya yin ƙarya don ka sulhunta tsakaninsu sai ka je ka tarda guda ka ce to wane ce ka dubi girman Allah abubuwan nan da ma da Allah ka yaje mishi shi wallahi bai ma sanya aka yi ma haka ba yanzu haka ga ya ce ce kwana biyu tuwo ma ya kasa ci saboda kun ba tsarin shi ka ga wani kai ai ba karba bace ba kai yanzu ma haka da zan tahowa sai dai ce mun ga kaza in taho ma da shi wancan bai sa an yi ba sai ka biya ka ce wallahi da gaban ruwa da nake ka ga yadda ya shiga damuwa saboda kun ɓata kai da shi ni ban taɓa tunanin ai mutuncin ku ya kai haka ba to yanzu da yace da Allah ka yahe mishi abinda ake ya wuce ya shiga cikin wani yanayi kan wannan sabanin da kuka samu to yanzu suna haduwa sai wanga ya dibu wanga ya ce a shida wanga ya dibu wanga ya ce a shida sai kowa ya sakan ma kowa huska ai ai dariya sai kuma irin ana yaki ko kuma wasu sun tarbe ka misali barayi sun tarbe ka sun ce kawo kuɗi mu kyale ka sai ta ce ba da kodala akwai kuɗi cikin aljihunka ba lalibe ka ba shi in kuma an lalibe ka to in ka heso ta ha kuka haɗu za ta hesa ma kashi ana ba da labarin ɗaya daga cikin magabata yana yaro ƙararren neman mashi ta tura shi karatu sai ta ƙulle mai kuɗi ta ɓoye mai wannan kuɗin sai yan daba suka tsaida su ko da suka tsaida su kowa ya kawo kuɗi kowa yana ba kuɗi shi yaron ne ya zo ce yana da kuɗi yaro tsanani sai kana da kuɗi ce eh shugaban yan daba ya ce a kira shi to wani ga yaron kowa ce bai da kuɗi shi ya ce yana da kuɗi ko dinari nawa yana da kuɗi ce a arba'in ko ya ce yana da kuɗi shugaban yan daba ya ce ina kuɗin yaron ya ta kwakwance kaya ya ta kwakwancewa ya hindo kuɗin ya ce ga sai ce ya aka yi kai baka san mutuwa ne da bai ce na san kusuwa ne ya aka yi yace mamma ta tace kai in kuskure in yi ƙarya karatu ta kai ya kuskure ya ƙarya shugaban yan dama ya bashi kuɗin shi ta dalilin wannan shi ma ya tuba ana yaki tsakanin musulmi da kawarai tsotsai ya sa ka gito wurin kawaran suka riƙe ka yawwa kai musulmi ne ko ce ni ni hada da su ce a ni yancan mutanen ni ina ji na yi ku jan haushin su ma dan yanzu haka in ya kasa za ku yi mutahi dan ka tsayar da rayuwarka amma ya zamana kana gani da baki ne ba a zuci ba ko ba haka nan ba da dai irin wasu ƙareyyaki wanda suka shahi ba kana nema arme ba ha in kayi arme kuma shi ma in ka saba masu ka ƙarya kuma za ka rena ka wani ɗan saɓani ne ya faru tsakanin ku sai ka ɗan biyo ɗan hanyoyin da za ka daidaitawa ka ce wallahi ni duk duniya ba wanda nake so irin kuma hokai ka sa akwai wata bazawara can ka tsara abin da ka tsara yanzu in ba ke da ke ba za ni in rayu kina mutuwa ni ma na mutu a ƙarya ce ko ba haka nan ba kaje ana in ba ke ba sai rijiya duk ba labari ba ne ba wata rijiya mala subhanallah a to haka annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kun ga abubuwa guda hudu duk wanda ya tsince su cikin kanshi to kawai munafiki ne menene yace arba'un khilalun man kunna fihi kana munafiqun khalisan yace man idza hadatha kadhaba duk wanda yana magana yake ƙarya annabi yace munafiki ne kana nan sai ka ce wallahi ga ni na wurin kalla karansa kowa haka nan ba kai malam kare salula ne in sabunta za a yi malam kai duka wannan ba daidai bane ba annabi yake matakar kana magana kai ƙarya ko kai ƙari ko kai rage yace kai munafiki ne wa idza wa'ada akhlafa haka in mutum yayi alƙawari ya saba wa idza wa idza wa'ada akhlafa ko wa idza ahada ghazara shine ni in ka bashi amana in kun kulla alƙawari da shi sai ya ci wannan amanar taka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza khatama fajara haka in kuka in kare ma riƙe shi sai ya ma biyu wannan munafiki ne in an ma abu ka tsaya karama in ka tashi ramawa karama a gwargwadon yadda aka yi ma in ka tsara annan muhammad sallam ya ce kai munafiki ne annabi ya ce to kun ga duk wanda yake cikin wannan yana dami yana ɗaya daga cikin munafikai kenan Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu baki ɗaya kenan ina ji sai mu takaita nan sai zamana sati mai zuwa za mu tashi kan giba ne ko duk da ƙaryar ma ba mu ila bayananta ba abinda muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya je mana kenan in akwai mai tambaya ko nuri da aka ji an yi kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah khatam sam kace ka gane ko khatamallahu ala qulubihim shine kaman Allah ya riga ya ya yayi shaida kan wannan mutanen cewa ba za su makaryata ne misali mu ne ai muka san wani abu ne ake ce makashe ko ba ka Eh gaskiya kamar inda Allah ce khatamallahu ala qulubihim ai Allah ya riga yayi ni ya rike zuciyoyin wa ala sam'ihim haka da mi jinsu wa ala absarihim ghishawa mun fahimta ai ko ƙarya ko aha sai kai mutane ne za a rai tsaba tsaba rai kuma inda tarar da kai da masa bai da uku ba.
A?
Wani misali, yau da suka yi taɓa da wani da tafiya in goma ba su kai da ɗan da jiki da wani abu kawai da shi.
A'a, kai ma ai kyautatawa ake misali. Yau ka san yadda kai ka mutu dubara to in Allah ya hore ma sai ka mutu wani abin da kyautatawa.
In misali da kai wanda da jiya ne. Kayan da ɗan ƙara masu ɓata rai ke na ta ƙara fushi.
Kenan business. A'a, ba su gane ba. Asali abin da ake bayani akwai abin kai da kanka in ka yi shi za ka ji abin ya yi wani da sauransu misali ka san baka kyauta ba ko ba haka nan ba to balle su matan nan zuciyar da Allah ya musu da kai ka ta dawo da bakan leda shi kenan ko ba haka nan ba sabanin kai aka ma kana ana iya zuwa da bakan leda ka dauki bakan leda ka jiwa mu wanda ya kawo mai wani ha an bai shawara sai haka yake awa dai shi kenan babu wani tambaya alaikum salam eh eh eh ai an ɗan malami ko ya ɗan aka ci gaba da kare to kazalika wannan zalimi na ba'adu ma'auliya ita ma wata kila makwaɗaiciya ce yaudami a yaudara a can ba ta gano yaudara ba ce ba sai yanzu ta gane to yanzu misali sai sai ya bayyana muta ko abinda za a diba shi ne shi cikin abubuwan da ya muta ƙarya ne ne wanda in babu shi armi zai lalacewa ta bangaren shi sai ita ta ce a'a kawai ita ƙaryar da ya muta ta gano ba ta san shi ba ta iya zama da shi sai a ce ku ta biya shi sadakin kuɗin da ya kawo almin gidansa ta tahiyarsa ko ta biya shi amma in kuma ta ce bai sallah shi kenan kagan za a raba arme ko kuma take bai ci data ko babu kyautatawa wurin ma'amala da sauransu shi kenan amma ta ce a sabida ya mutu ƙarya a sabida ya muke ƙarya to ki yi haƙuri kai ka bar ƙarya ko ma a ci gaba da zama shi kenan a to kai dai na lura na arme ne kike so ka kashe babu ruwa na sha amana ne an tura ka boko abinda ke daidai shine ka tafi wannan bokon islamiyya ma ka hidda musa lokacinta lokaci kamar ya lokaci daya lokaci ɗaya ne karatun to asali bakin zuwa ba za ka yi za ka zuwa ka samu tsohon ne ka kwatanta musu ha? ka yi musu bayani ga halin da kai kake cikin misali ha? eh to nan dai akwai matsala to kuma kaga ilimin addini Allah ya farlanta mu musulmi ne ya koya baban shi bai isa ya hana shi ba ko mamman shi haƙƙi ne dole dole ka karantar da shi in su buskarantar da shi ba har yake wani mataki to shi ya zama kamar baligi ya zama dole sai ya koya neman ilimin addini yana sama ga komi a rayuwa hatta neman to sai dai yanzu mu kuma ba haka nan bane ba kawo neman tuwon shi ya yi muhimmanci za a iya tafiya makaranta kwarai da gaske inda ya tabbata haka zai iya tafiya shi ci gaba da karatun shi na addini saboda ni wannan shine abin da Allah ya aiko shi duniya ya kawai amma ka a yi sani da mutum ne bai sallakal in ga lokacin makaranta kuma ya zagaye ko ba haka nan ba shi ma kaga wannan ba daidai bane ba musamman irin lakwaloli wanda suke uwaye suna wahala kan iya su zuba musu kuɗi su yi kaza amma ka ya ma yi daidai uwayen ne su ma makarantar ya ce ma'amala da ita ko ba haka nan ba mala ya ta hamma karagar laraba kun yi kawo kun ji can kun zuba ɗaruruwa ba dole Allah ya jarrabe ku ba ma ce makaranta ai makaranta ikwal sai ya zaɓa ha wacce ikwal suke turanci da kyau amma makaranta sai ce a duk makaranta makaranta ce kawai ai yaro kawai sai kuɗin wata wannan wasu ba su iya bada na makaranta su wanga malaman ba da Allah suke yi ba wai ba da Allah suke yi ba kai da Allah suke yi duka wannan abubuwa ne wanda suke suna buƙatar gyara kuma dole sai an gyara an dawo mami da addini wannan martabar tashi mu ne asali musulmai muka fara wulakantar da malumai shi ya sama iyan namu da suka taso su ma sai suka kwashe su a haka duk wani yaro da yake kararrami wanda bai balaga ba in kana hira da shi musamman yana makaranta zai ce ma ana so ya zama malam za ka ga in ya taso daga makaranta yana ɗaukar bulala yana bugun icce da gini yana koya musu karatu saboda me yana da nishaɗi na wannan abu amma da ya fara wuce ku ce kai ba ni ta iskanci makarantar nan ne ake zama da ita ga inda ake samun arziki kai ba kai da wani zuwa ce makaranta a sai ce oke haka ne ko kuma ya ga in ranar nan bi ta zo an mai wanka an kira mai ɗaukar shi abu ne ya hauda shi moto ko mota ko a daidaita a kai shi lakwal a baya kari mai kyau a bashi kuɗi da kafin a je a ɗauko shi a maidu in weekend ta zo kuna can kuna kwana sai ya sada ku ce makaranta to da ya fara ya ce ashe manta abun ba da muhimmanci ga abin da kullun ake kai na ana mai nuna ana ba ni kuɗi ko ba haka nan ba to duka mu ne muke saran ma da ɗiyan mu ruwa kenan saboda lokaci yayi za mu takaitawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tarayya cikin lada baki daya kuma Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi ya kashe mu muna musulmi ya sa maganar mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم muna addu'a duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah ya yi mishi duk mutumin da ke da bukata na alkhairi Allah ya biya mishi duk mutumin da ke tsoron wani abu na shari Allah ya tsare shi muna addu'a ga uwayenmu ga malaman wanda suka rasu Allah ya yi musu rahama wanda suke raye kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya raba su da kunya duniya da lahira Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai ya kaskantar da kahurci da kahurai muna adda Allah ya zama da kasan Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Allah ya sa albarka cikin rayuwarmu, Allah ya sa albarka cikin ayyukanmu, Allah ya sa albarka cikin kasuwancinmu, Allah ya sa albarka cikin karatuttukanmu, Allah ya sa albarka cikin gidajenmu, Allah ya sa albarka cikin matanmu da ɗiyanmu. Muna adda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin sha'aninmu baki ɗaya. Akwai abokan karatunmu sun ce za su jarabawa rana Juma'a ko? to muna addu'a da alkhairin da ke da ko cikin Allah ya haɗa su da shi shari kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare su Allah ya sa in sun yi karatun ya zama da sula ne wanda za su taimako al'ummar musulunci da musulmai baki ɗaya duk mutanen da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah taimake shi duk mutanen da ke kokarin janyo wa musulunci da musulmai cikas ta kowace hanya yana shiwa Allah shirye da shi in kuma bai shiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته